والصلاة والسلام على كاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين وآخرين سيدنا حبيبنا مولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komi wanda ya albarkaci rayuwarmu ya kawo wannan rana mai dubbin alkhairi ranar juma'a yau goma sha takwas ga watan sha ɗaya hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda zo daidai da sha shida ga watan biyar haifar annabi isa ɗan maryam shekara dubu biyu da ashirin da biyar allah muna roƙonka alkhairin wannan wata da wannan rana allah ka haɗa mu da shi allah ka karɓa mana ayyukanmu godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai muna gode masa muna neman taimakonsa muna kuma neman tsari a gare shi daga sharrata sharratan kawunan mu wanda Allah shirya da shi shine shirye Allah muna roƙo ka shirya da mu wanda ya bata kuma ba wanda zai shirya da shi sai Allah ka tsare mu da bata bayan Allah Allah mai girma da ɗaukaka yana tabbatar mana tsira da abincin Allah tabbata kan fiyayye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautata har zuwa tashi alƙiyama don Allah da kansa ce lalle shi kansa yana wa annabi salati ku da kuka yi imani ku yi salati a gare shi salati mai aminci Allah ka ƙara manzon Allah tsira da daraja da ɗaukaka a bayan Allah Allah yana kira mu ko da yaushe ya ce ya ku wanda kuka yi imani guji tsoron Allah kada wanda ya mutu face yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ma'ana ya ce mu ji tsoronsa matakakin tsoron kada wanda ya mutu face yana musulmi mai mika wuya ga Allah tsoron Allah ya bambanta da tsoron wani abun da kake tsoronsa wanda ke kana ganinsa zai halakar da kai in ka gudu to kun rabu da shi amma shi tsoron Allah ka kusace shi da ibada da nafilfili musamman akwai Allah ya faɗa a cikin hadisi na kudusi na biyan halatta cewa babu wani abin da Allah ke so wajen bawansa ya aikata kamar abin da ya ɗora masa na farilla irin salloli da azumi abin da Allah ya ɗora ce ku yi shi to yana buƙatar ku yi shi a kan yadda aka tsara muku bayan haka Allah ke cewa ya ku mutanen duniya gaba ɗaya maza da mata baƙaƙe da farare ya ce ku ji tsoron Allah wanda halicce ku daga rai kwalli ɗaya shi ne annabi Adam Allah halicce shi daga ƙasa turbaya an kwaɓa ta yadda Allah ya so kuma ya halicce shi ya hura masa rai ya zama to dan adam kafin ya halicce shi ya ga mala'iku zai sanya kalifansa a bayan kasa mala'iku sun san abubuwan da ya faru ga wata al'umma kafin sa suka ce ka sanya masu barna da zubar da jinin su a bayan kasa Allah ce na san abin da baku sani ba Allah ya halicci annabi Adam da nau'o'i na kasa daban-daban ya hura masa rai kuma sa'an nan ya sanya shi ce mala'iku su masa sujada yanda ya amince umarce su duk suka yi sujada sai shaidan ya ki daga nan shaidan ya dauki gaba da shi Allah ka jika tsakanin mu da shaidan to Allah yana gaya mana mu ji tsoron Allah wanda ya halicce mu daga wannan rai guda daya ya halicci matarsa a jikinsa su biyun suka hayyafa duk dan adam ka gani a yanzu mace ko namiji to ta wannan ne asalin mu asalin sa shi ta kasa mu kuma aka zo aka riga a yayyafan mu da ruwan mani digo da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani a arba'un hadis hadisi na hudu ya yi bayanin yadda halitta ɗan adam take in ka duba wannan akwai abun wa'azi da abun kuma lura sa'an nan ya ce lallai ku ji tsoron Allah wanda kuke neman abubuwa a gare shi lokacin da zaka ce dan Allah ya kuma kaza ko taimake ni don Allah ku sani lallai duk abin da kuke gudanarwa Allah yana kiyayewa yana tare da ku Allah ka sa mu cika da imani sannan kira waɗanda suke musulmi ya ce duk abin da za ku faɗa ku faɗi magana ta gaskiya ku ji tsoron Allah ku yi wa Allah biyayya wajen sada umarninsa kuma wajen nesantar abin da ya hana ku ku yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ku bi umarnin da ya muku ku gaskata shi cikin labari duk abin da ya umarce ku ku aikata sannan ku nesanci abin da ya hana ku ko ya tsawa akai wannan shine zaman lafiya gare mu Allah muna roƙonka Allah ka samu cika da imani gurbai ku yau bayan Allah tana magana a kan tashi alƙiyama dan adam Allah ya halicce shi mun ji yanda aka halicce dan adam yana da matakai domin yace la tarkabuna tabaqan an tabaq ko kuma wa laqad khalaqnakum adawara ma'ana tun kana alimul zarra Allah mai da mugun da yaso ka dawo tsatson babanka ka koma cikin mafiya gunda aka sa wannan manin ka zauna kalkan min ba da kalkin fi zulmati salasa Allah ya rena dan adam a wannan gurin ya fito da shi duniya ya dora mana ayyuka wanda za mu yi in mun yi to mun zauna lafiya mu sani tafiyar da muke mun zo wasu zongo zongo kusan guda hudu ko kusan biyar yanzu muna zango kusan na tsakiya wanda ya fi kowane zango hatsari domin daga nan in mun koma za mu koma barzau to nan kuma za ka yi aikin da za ka kyautata rayuwarka ta gaba nan ne za ka nemi gidan aljanna nan ne za ka nemi gidan wuta nan ne za ka zauna domin a lahira kashi biyu ne fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir ko yan tazal araf a ƙarshe za ka gani za su shiga aljanna Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna saboda haka wallahi duk wanda yawa Allah rashin kunya ya din dokokinsa to fa akwai ranar zai nadamar da ba ta da amfani don lokacin da mala'ikan mutuwa yanzu zai ɗauki ran mutum zai rinka neman a dawo da shi duniya amma ina wannan ya ce huwa kalmatun ka'iduha magana ka riga ka faɗe ta ba ta kai ake ba ba ruwan Allah da kai lokacin duk abin da za a gaya ma kafin wannan lokacin ake bukata ka nemi gafarar Allah ka nemi yardarsa to in ka zo sai ka tafi a cikin yardar amma in aka ce lokacin da mutuwa ta zo maka za ka kuma nemi wai kyanta ta mu'amalarka da malicinka Allah ba zai karba ba ku duba dai fir'auna kafiri ne ya yi barna mai yawa ya kashe ɗan adam ya yi mulkin mallaka na fitar hankali don mulkin ma har yanzu ake cewa shi Allah ne in ma akwai Allah to shine madaukaki kaga yake cewa bai san akwai wani Allah in ba shi ba amma duk Allah ya bashi lokaci ya gama a ƙarshe sai gashi a cikin ruwa daga jin ya haɗi ruwa ya tabbatar zai mutu sai ke cewa ai ya yi imani ba abun bauta sai wannan da banu isra'ila suka yadda da shi suka imani da shi shi ma yau yana daga cikin muminai ya yi imani Allah ce yanzu kuma da can ka yi ɓarna an gaya maka ya ce ina ta ƙare to shi ne ake mana bayani duk abin da za ka yi in gargarar mutuwa ba ta zo ba wallah Allah zai karɓi tubanka amma lokacin da mutuwa ta zo maka ka gama la'ikan mutuwa to an gama masifa ta faru inda ya baka kan hanya mai kyau Allah ka shirya da mu a wannan lokacin sai Allah ke mana bayani a tashi alƙiyama din nan sai suke tambayarsa suna cewa wazkurka ambata masu yoma nusayyiru jibal ranar da za a kawar da duwatsu ka duba yadda duniya take duwatsu kala-kala da bishiyoyi da komai ga sunan a bayan ƙasa wani gurin ka samu kwari wani gurin ka ga tudu to Allah ke cewa idan alkiyama ta zo duk wani dutsen da kake gani Allah zai sa shi kaga ya tashi ya dugurguje yana tashi kamar yadda ƙura take tashi Allah ce sai mu musayyiru liwa mu tafiyar da su a bayan ƙasa ba komai fatusiru sai duwatsun kasance kamar wata ƙura da aka shekar da ita bayan Allah mu tuna lokacin fa mu muna ina ka rinka tunani a wannan lokacin za a tada mu duk wani gini babu duk wani tudu babu duk wani kwari babu kamar yadda malamai suka bayani abubuwa guda uku a duniya suna da sauki amma ba abin da fi su masifa ba abin da ya fi su wahala da tsabar mushakka mai tsananin wuya abubuwa guda uku na farko inuwa a nan duniya akwai inuwa za ka je ka yi gidanka za ka gani za ka yi rumfa ga shi nan yanzu ga rumfan masallacin nan ya sa mana inuwa to idan kiyama ta tsaya wallahi babu wani abu ba inuwa ba komai kuma ranar yadda muke ji ana zafin nan to ta ƙara kusatowa zafin da ɗan adam bai taɓa ji ba rannan zai ji shi kuma babu wani gurin inuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce inuwan rannan sai inuwan al'arshi kuma ya yi mana bayani mutane bakwai masu shiga daga ciki ya ce shugaba wanda yake adali to kaga ashe kana son wani inuwa dole kai shugabanci mai adalci kai adalci a shugabancinka kar ka ɗauka wata shugaban ƙasa hatta kai a gidanka wallahi shugabancin kan ba ta adalci ba za ka samu shiga wannan gurin ba allah ka datar da mu Allah ce za mu bar ƙasar haka wataran arada ce za ka ƙasar nan bari zatan ma'ana ga ta nan zahiratan a fili ba komai laisa alaiha shay'un min al-jibal babu dutse babu wani abubuwa za ka ganta ka'an safsafan ta daidaita kamar an girgije yadda ka ga nan bayan bencin nan ba wani tudu ba wani gangare ko ina to ka kaddara yanzu an kai ka makabarta cikin makabartun mun nan sai a lokacin a ce kalauma a fito da kai a ce haka duniya take ba komai a ce ka gane gidanku an haɗa ka da aiki abinda za ka gane kusa da gidan suwa ne babu shi bishiya ka za ce babu duniya zama fili gaba ɗaya ƙasa duniyar gaba ɗaya iya ganinka menene ka tayi sai aikin da ka aikata za ka gani Allah ka samu cika da imani Allah ce wahashen nan za mu tara su gaba ɗaya al'umma tun daga na farko har zuwa na ƙarshe ka yanki silajutu duk wata halitta da ka sani Allah halitte ta gaba ɗaya har da mala'iku don Allah ce za a kece samman nan guda daga ɗaya har zuwa na tara na bakwai kai duk a sauko da halittun da ke ciki a tattara mu guri ɗaya ga mutane ga aljanu ga mala'iku sun kewaye a wannan lokacin babu abun da mutum zai gani sai kawai tashin hankalin take gabansa gaba ɗaya dabbobi ga su nan an tada su an tara su an masu hisabi wacce ta cuci wata an yi masu an rama an yi hisabi a tsakaninsu an ce dabbobin su zama ƙasa wallahi kafiri wanda ya ga ba mafita kawai bala'i ya tunkara da kansa ya ce ya laita ne kun tuturawa kaitonsa da ya zamanto ƙasa mana bayan Allah wannan rana tana zuwa wallahi kamar yau annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkiyama za ta tashi ranar juma'a amma ba a san wace juma'a ba to Allah yake cewa ga sunan an bijiro da mutane an tara su muminai mutanen kirki da kuma kafirai gaba daya Allah ce babu wanda za mu bari kowa an zo da shi an bijiro da mu mun yi safu safu a gaban gaban ubangijin mamahaliccin mu kowace al'umma ga ta nan a sun yi sahu-sahu matsiyatan kowane irin abubuwa kamar ungan luwaɗi ne ga su nan layinsu in mazinata ne ga nan layinsu munafukai ga layinsu kowane mai saba wa Allah sun tashi a wannan ɓangare ga su nan kuma dukkan a gurfane an yi ni dawon injiku sa'an nan mutum ya sa gwiwowinsa a ƙasa mai ake sauraro a ji umarnin da Allah zai faɗa wa wannan lokacin wai kalu na sai a ce masu laƙad a ce mana gaba ɗaya laƙad jitu muna kama ka laƙana kun awwala marra lalle kun zo mana kamar yadda muka halice ku ka shigo wannan duniyar hufatan urratan baka da takalmi baka da riga babu hula rigar da aka ce mai riga ita maka ce ta ake yi a barka tsirara sai loba a yanke wannan cibiya ka tuna Allah ce yau kun zo mana babu dukiyar da ka tara a duniya babu ita ‘ya'yan da ka haifa ka bar su kuma wannan za a tambaye ka idan ‘ya'yanka ne ya ka zauna da su ba za a ce masu a ya zaman ka kayi masu yadda Allah ya faɗa in su ne ya suka zauna da kai dukiyar da Allah ya baka ya kai mata duk wani abubuwa damar da Allah ya baka ya kai aiki da ita Allah ce kun zo mana babu komi babu ɗa babu dukiya ba komai wai ƙalu sai a gaya wa masu inkarin alƙiyama suna cewa ai ba za a tada alƙiyama ba sai ku ce Allah ce kuna tsammani ba mu sa maku wannan alƙawari ba na ranar da za mu tashe ku na alƙiyama gunda za a muku sakamako da wannan wa wudi alkitab sai a bar wa kowa littafinsa yanzu duk aikin da kake yi akwai mala'iku guda biyu suna rubuta maka wannan aikin an ce na ɓarin dama shine shugaba da ya kayi aikin alkhairi akalla sai ya rubuta maka ya ninka sau goma amma wanda ki bani hagu in kai sako sai ya shawarce shi ya ce yaya sai ce kaɗan saurara masa in an samu wani lokaci baka tuba ba sai a rubuta maka mummuna kaga ashe kyakkyawa guda goma akalla mummuna kuma guda ɗaya akwai hadisi na fiye halitta ke cewa ɗayan ma ba a ce cikakke ba sai aka ce za a rubuta maka sai a guda ɗaya wannan kuma in ya ce in kai niyan sabon ba kai ba to za a baka cikakken lada na bari bayan Allah Allah yana son mu yana nuna mana abubuwa amma shaidan ya zo ya makale burinsa duka ya tattara ya ga an shiga cikin wuta tare da shi Allah ka tsare mu a wannan lokacin za a bai wa kowa littattafan halittu za a ba kowa littafinsa muminai na kwarai za su karbi littafinsu a hannun dama Allah ka sa muna ciki a wannan lokacin lokacin da suka kama aka karba da kansu Allah ke cewa wa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira duk wanda ya samu littafin sa a hannun dama wallahi za masa hisabi hisabi ko mai sauki sa'annan wanda ya karɓi littafinsa ta hannun hagu ko ta baya baya to da kansa zai ce lam nadari wa ma ma mu uta kitabu wa razari wa sawfa yuhasabu hisaban yasir wa sawfa yadu subura wa yasla sa'ira ya san zai ce ya halaka ya halaka an ce zai kira halaku halaku kuma amma ba su da amfani Allah ka tsare mu a wannan lokacin da kansu sai kaga abinda suka karbi littattafan sun ga gasu nan munafikai da kafirai sun karbi littafin su a hagu muminai sun karba a kannun dama to su kafirai suna neman kubuta a cikin abinda suka gani ganin azabar ba kuma yadda za su yi sai su ci cewa ya kai tonsu ya kai tonsu wannan littafi abu kankane bai bari ba haka babban sai da kiyaye shi aka rubuta inda aiki ne na zunubi bayan Allah mu ji tsoron Allah idan an ce ga matsala abu ya tashi kamar wannan ni da kai in mun duba babu wani dariƙa babu wani magana wa izala'a maganar da za ka yi a kan musulunci za ka yi musuluncin in ka ce wai a dariƙa a ba a dariƙa aka zage ba a musulunci ya aka tanada a izalan ya aka ce kai ya musulunci ya tanada maka wani irin aiki ake bukata aikin in kai ka tsaya ai da ni da kai din duka ba muna ta aikin annabi muke sallallahu alaihi wasallam ba to in kai wanda kai din ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya faɗa to ka dace ko baka ce kai ka kai ahlus sunna bane ko kai waye amma dun ka ce kai ahlus sunna ne kai sifofi na sunna sai a samu aikin naka ya saba wa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wallahi ba kai kai ba ahlus sunna bane wahala zaka sha kawai Allah ya sawaka saboda haka mu ji tsoron Allah umarnin da Allah ya bamu mu yi kokari mu bi shi wannan shine zaman lafiya a gare mu wannan abubuwa duk wanda zaka gani yana faɗa to aikin sa fa ana nan ana rubutawa duk abin da zaka faɗa abin da mutum ya mutu a kansa shi za a tashe shi akan to saboda irin wayannan abubuwa sai Allah ke cewa to samu abin da suka an kididdige shi duk an kiyaye a cikin wannan littafin to a wannan lokacin Allah ke ce sun samu abin da suka aikata a halarce a rubuce gashi sun gani a cikin littattafansu Allah baya zaluntan bawa komai ka duban kai aiki balli daya akalla kyakkyawa za a ninka ma daga 100 ai daga 10 har zuwa 700 mummuna kuma ɗayan za a rubuta maka in dai ba kama a aikin saudiya ba aiki garin harami na maka shine aka ce nan da kake ji ɗimbin ladan to zunubin ma haka yake ya bi na ko'ina hatsari don ta an ce kai nufi ba za ka aikata sabon za ka yi abin ma to ƙarshe ta sai rubuta maka laifi saboda haka zama a guri ne mai hatsari amma ka gani in kai sallah a harami a ɗakin kaba to sai ka yi sallah kwatankwacin ta guda dubu ɗari kana ta kai darajar wannan kamar misali a nan yanzu in ka halarci jam'i aka yi sallah da kai to kana da lada da daraja ɗaiɗai guda 27 ko 25 amma in kai kaɗai kai in ta yi kyau za ta samu wani daraja ɗaya wajibi ne a kanmu ashe mu dage kenan ta ina ta wajen aikata ayyuka na alkhairi kan wannan ranar ta zo mana sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina rantsuwa da wanda numfashi na yake a hannunsa shine allah yace duniyar nan walla ba za ta tafi ba har sai mutum ya ji ya samu kabari ya kewaya a kansa ko ya birgima ya ce ya kai tonsa dama shi ne a cikin wannan kabarin mana saboda ne babu wani abu da ya shafi na addini sai masifa da bala'i da tashin hankali ku duba wannan karamin takadiri ma kenan ku duba halin da muke yanzu a yanzu a kasar nan halin da muke guri a wasu gurare gashi gida naka ne amma baka isa ka zauna zaman lafiya ba dukiya ta ka ce baka isa ka yi amfani da ita yadda abin nan sai ka kuma wannan din da ya sa maka shi din akan doka yake bi kaga sai ka samu babu duk abubuwan mun bar dokokin Allah mun kama dokokinmu kuma wallahi in ba an kauda wannan son zuciya ba mun koma ga Allah wallahi ba mu da ranar fita domin duk abin da kuke gani kun kirkiro za ku kafa yan kaza yan kaza tun da dai ba akan littafin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba wallahi sai sun cuce ku wallahi sai sun maku yadda ba ku tsammani menene ku gani ni ba na manta lokacin mulkin soja an zo harbe barawo barawo za a bai amma a gurin aka kama barawon kuma duba abin da ya faru a kwanan nan wanda aka yi a nan abin nan filin shagari an fau ana gani ko an kashe wadanda amma hakan an sace wani sati na wasu wajen wajen gurin kama a gaba da shi wasu sun sace ɗaukar wasu kaga duk abin da za ku kawo wallahi in dai ba dokar Allah za ku kwatanta ba wallahi masifa za ku ta shiga don Allah ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishata dhankan duk wanda ya kai da kauda kansa akan ambato na inji Allah to yana da rayuwa mai kunci kuma in ba a tuba ba wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma a duniyar ma'ishata dhankan ka gaya mana yanzu duk ko mai kuɗi a ƙasar nan yanzu wani irin tashin hankali ne ba a ciki duk da kake ganin su duk yadda suke jin daɗi akwai abin da ya dame su domin ana zaman ɗan lafiya to za ka ƙin dan dama ko da abin kai baka da kuɗi ana zaman lafiya to akwai sauƙi to amma kana da kuɗin yanzu yawanci masu kuɗin nan wanda suke a ƙauyuka ba dama ka zauna hankali ka a kwance a munan ma ballantana a wani gurin kai baka isa wani gidanka gashi ya fi ƙarfinka iyalanka sun fi ƙarfinka duk me yasa wallahi kau da kai daga ambaton Allah da bin dokokinsa me ya kawo haka in bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan mutum aka ce ba wani abu sai bala'i da fitintinu kawai lokacin da aka yi irin wannan boko haram zaka gani akwai wata rana da gani a wata rijiya mutane bi ake ana ana kashewa ana jefawa a ciki wani da aka kama salan ba a sare shi ba ma ya tsalle ya fada cikin rijiyar kaga shi yau ba na abu ma zai mutum ya mutu akan cin mutuncin da za a masa ku duba irin ta'annati da bayan Allah na suke yi a zo a gidanka a ɗauke ka a ɗauki iyalinka ko kuma a je a ita azabtar da kai a cikin daji kuma gwamnati tana nan kwanan nan an yi wasu abubuwa irin tsari na ɗaurin aure aka bazar almubazzaranci da kudade aka yi wa Allah alfahari a shekaru a wannan ranar a ƙasar a jihar an sace wasu mutane an kashe wasu mutane kuma su masu mulkin sun ba wa wasu kudaden da a kai aka hankalci ma haka abun ya fi ɗan tunani wallahi mu ji tsoron Allah duk abin da muke wallahi wannan istidraji ne wannan damar da ka samu idan baka gyara ba in ka koma wa Allah duk faqihun da zaka yi babu amma yanzu da sauran dama duk abin da kai Allah zai iya karban tubanka ka gyara saboda haka lalle muna kira ga shugabanni wallahi su tsoron Allah su san haƙƙin da ke kansu su gyara shugabannin nan tun daga na ƙasa zuwa gwamnoni duk wanda aka ɗauki wani haƙƙi na jama'a al'umma aka basu to wallahi ku ji tsoron Allah kar ku ɗauki siyasa ku jama'an nan Allah zai tambaye ku akan shugabancin da kuka yi daga can shugaban ƙasa har gidan da jinku wallahi sannan annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa ya ce zai zo a kan mutane wani lokaci mutumin da aka kashe shi in za ka ce me yasa aka kashe ka mai ka toshe masu bai sani ba shi ma mai kisan sai ka duba to me ke to in yana kisan wai mulkin ke so to ya zo ya ƙona abun ya zo ya kashe kuma wanda zai so ya mulka kaga kawai wani shi mene sharri ne na shaidan kawai me ya kawo haka walakin bin dokokin Allah addinin namu a baka in ba mu dokokin Allah ba to wannan musiba ba za mu rabu da ita ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mana wannan bayani kaga yace zamanin zai zo a kashe mutum bai san ma me dalilin da aka kashe shi ba ko kuma kai wanda kai kisa me kake bukata abin da kake bukata din kai to ka karkashe shi wanda zaka to wa zaka dauka wasu mutane zaka kawo babu to sanadin haka sai kuka kasance kuna son abubuwa guda biyar kuka manta da abu biyar kuma suna gamu kuka so halittun Allah kuka manta da mahalicinku kuka bi dokokin wasu kuka bar dokar Allah domin Allah ya ce ku yi kun bari kun kama abin da wasu suka yi domin neman wasu biyan bukatunku kuke bukata ku yi gidaje masu kyau ku kyautata ku yi gine-gine kun manta da kabari gunda za ku je ku kwanta a bincike ku kuma ka a shigar da kai kabari babu fulo babu tabarma babu fitila ba komai tsirara daga wannan lakafani shine kadai dukiyar da ka tara ka batta ƴaƴan da ka basu da ka mutu ma kawai Allah Allah suke ce in dai dan wani a hannunka a kai ka abin ne su zo kawai su rinka ma'ana yanda za su gaji wannan abin da ka mallaka ka tara masu na kuɗi ko kuma kayan kuɗi ɗin matan naka ma suna kuka suna dan mun ido sati ɗaya biyu daga suna ta shan dare su sai sa fara tunani ta ta gama inda wa za ta aura kuma ko kuma a za ta zauna kawai ta rinka cin wannan abu tana murkushewa ita da 'ya'yanta kai kana can in ka yi daɗi oho in ma baka ji ba ka san yadda za ka kare ba ruwansu Allah ka tsare mu to wannan abubuwa mutuna duk ginin da za ka yi to ka ƙoƙari ka gina kabarinka don za ka so ka shiga kuma kuna so ku tara dukiya kun manta da hisabin da Allah zai muku kuna so duniya kun manta da lahira wanda duniyar nan ba gidan da goma bane ba ce karka nemi duniya ba aka neme ta amma ka san ka neme ta Allah ya tsara maka duk yanda zaka yi duk wani abu da kasuwancin mu da komai sallah komai duk abu za ka samu an maka bari ka hatta ka je bayan gida kai kashi an kwatanta ma yadda za ka yi kuma an kai lada ne to za ka nemi duniyar ka neme ta yadda Allah tsara maka sai ka samu duniya ka ji daɗi a nan ka je can ka ji daɗi amma in kai kai ka sa kanka kawai kai ne kai kudin to in ka samu daɗin a nan a lahira kuma za ka sha wahala wanda ba ta da amfani Allah ka tsare ya ce kuna son aikata ayyuka na zunubi kun mauta ba kwa yin tuba ku tuban wa Allah da halice ku saboda wannan sai kuke ma'ana kuna gina abubuwan da ba za ku zauna a cikinsa ba ka kyale gida a can kai a can wani lokacin ma ka gina hotel a zo a rinka badala ana sabawa Allah a ciki duk wannan ba ku damu ba kuna ta ginawa tattaki zuna masani la'allakum taqalludun sai ka ce za ku dawwama a duniya ba kwa sani kun kusan kuma ranar mutuwar ku tana zuwa amma kuna tara a kuna gina abin da ba za ku zauna a ciki ba kuna tara abin da ba za ku iya ci ba kaga mutum ya tara dukiya ana yana da tiriyan kaza yana da biliyan kaza wanda kudin ma zai rinka ci safe da yamma har zuwa dare kudin wanda ba zai fi shekara ɗari ba ba zai cinye kayansa ba to duk wannan wallahi za ka rabu da su sannan kuna buri abin da ba za ku same shi ba Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka Allah ka taimaka wa abubuwan da ke faruwa a zirin Gaza muna roƙon Allah Allah ka karye waɗannan Yahudawa, Allah ka lalata mazafinsu, Allah ka tsine masu, Allah ka raba kansu, Allah duk wata damar da Yahudawa suke Allah ka karya ta, Allah ka yi maganinta, duk wasu masu goya masu baya yadda aka kashe al'umma a wannan gurin, Ubangiji Allah ka ba da taimako ka taimaki su waɗannan Falastinawa, su ma kuma na kira gankansu su ji tsoron Allah, gungun suka kasance ɗabi'unsu irin na Yahudawan ne, to fa wanda ya fi ƙarfi shi zai ci zafara. amma in suka koma ga Allah yadda suke abin nan din to lalle sai Allah taimake su abin da zai baka takaici abin da ke faruwa kwanaki ina ji a kafofin watsa labarai shi fa shugaban na Palestina yake cewa dan Hamas ya ku karnika wai su karnika ne ba yan uwansa ne kuma musulmai wa akan yahuda ke ce ya ku karnuka ku saki waɗannan domin a samu zaman lafiya kaga duk ɗabi'unsa shi ma saboda siyasar duniya an raba su bai mai da su komai ba abinda ke samu su baya zuciyarsa to har yanzu wallahi tallahi duk mutumin da in dai ba hukuncin Allah muke bi ba wallahi duk wannan abubuwan da muke gani wallahi ba za mu samu nasara ba Allah ka kiyaye mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka ba mu damina mai albarka wannan gari namu alkhairin da ke ake gani ci gaba na wasu gurare amma ba mugun ci gaba irin na malam wanda ya bayani ba Allah ka kawo mana na kwarai wanda za mu amfana ka ɗaukaka musulunci da musulmai kuma ka ƙara mana imani da jajircewa kuma duk in kuka duba musulmai dama tuntuni ba in dai kalla za ka yi adin to dole za ka samu wanda kake tare da su ɗin ma babanin ka za su ba kuma ku tuna zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba an yi alƙawari an hana ba a sayar masu ba a ciyar da su ba a komai kamar yadda yanzu a gazan yahudawa suka hana a kai duk wani abun da abinci ko wani abun magani ko abun taimako sai dai a munafarce ubangiji Allah ka karya su kai mana maganin su Allahumma izal isana muslimin wa da shirka mushrikin wa dammir alaka adadin aqul qawli hastaghfirullah lakum fadhkurun ghafurur rahim